بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم ثلاثة ليغا وتن شعبان shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu bayan hijira annabi alaihi salatu wasalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da sha uku ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya miladiya idan ba manta ba muna shafi na ɗari da casa'in da biyar a taku nusa sannan mun tsaya shafi darasi na ɗari daidai ko za mu tashi darasi na ɗari da ɗaya a wuta uku na ce a wanne na yi kusa a nan ayan albashin na yi kuskure to sha shi daga watan uku a shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya darasi na ɗari da ɗaya za mu tashi za mu tashi kitab na goma sha uku shi ne kitabu siya mafi yawanci a inda muke karatu suka inda muka je gaba mun dakata za mu biya abubuwan da ya shafi yake da matsala da azumi to Allah ya taimake mu shi kuma a wannan littafin sai ramto kitabu siyam za mu tashi to shi za mu ke ganin shi za mu biya wanda al'adar mu mafi yawanci za ku ga a gaba ne yawanci tsakiyar da muke dakatar da karatu kuma sai a fara wato shirye-shiryen yadda za a tunkari ramadan to insha Allah ta'ala shi wannan babu muna so mu biya mu ga abin da zai sawaka shi za a karatun karin ila za mu yi sardu akwai wuraren da ba sai mun faɗaɗa da yawa domin gaba ɗaya watan so miki muna so ya zanto abubuwan da za a karanta ya shafi azumi dalilin da biyu shine mafiya yawanci za ka ga iyaye musamman iyaye maza da mata idan watan rajab ya zo wasu masu himma himma za ga an ɗauka kayan sallah an aji an sai wake buhu guda an zuba a duro an ba da kuɗin dankalin turawa shi ma yana hanya amma ita ibada ba a mata tani da wahala ka ji mutum ya ce kamar yadda magabata suke yi cewa ba wancan ba cewa ne laifi ya kai ba ba laifi bane za a ce wai wai lefarmin ido da wuri yake fara kusa ko ba laifi ba ne amma ya zamto dai ibada ita ce gaba ya zamto yadda magabata suke yi da an gama ramadana sai sun yi wata shida suna roƙon Allah Allah ka karɓa wannan ramadanan da muke wata shida sir aka ce sannan aka shiga na bakwai har zuwa kan ramadanan kansa shi kuma za su ta tanadi ne za su tinkari ramadanan sai na yin wata ibada shi ta roƙon Allah ya kai su ramadanan da rai da lafiya ya ba su ikon bauta masa amma mu gaskiya za ka ga sabanin haka ne to shi za muke so mu kauda wannan al'adar da aka saba da ita na cewa kawai shirin kayan sallah ba laifi bane ka yi shirin kayan sallah amma ya zanto ibada ita ce gaba domin Allah madaukakin sarki cewa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun kaga Allah ba cewa yi na halitti ba mu halitti mutum da aljan sai dan su zo ko sai da dankali ba a dan su bauta aka ce ina ƙara nanatawa ba laifi ba ne in ka yi tanadi amma ya zanto ibada ita ce gaba yadda magabata suke tashabbahu fa illan takunu mislahu inna tashabbuha bil kiram fala to sai yace kitabu siyar littafi ne da zai magana akan azumi ko as-sawm ko as-siyar kutiba alaykum as-siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun sannan ga hadisi Abdullahi da Umar kaga nan kutiba bi ma'ana kuriba an wajabta muku yin azumi kamar yadda aka wajabta wa waɗanda suka kafin ku dan ku zanto masu takawa masu tsora abu inda ya dace ke sannan kuma hadisi Ibn Umar shahararre da aka tanki cewa Annabi alaihi salatu wasallam ya ce an gina musulunci akan abubuwa biyar ɗaya daga ciki shine wa saumin Ramadan shine mahallu shahid da azumtar wato Ramadana to nan babi na farko sai ma da yake babu fadli shahri ramadan babi ne da zai magana akan falalar wata ramadan da ba shi ramadan shine kadai daya ɗayan watan da aka ce wato ana jingina masa shahar a jikinsa kamar yadda Allah ya ce shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran amma duk sauran watanni za ka faɗi biye su suke kawai muharram ba sai ka ce shahru muharram ba eh safar rabi'in al-awwal rabi'in al-akhir jumada al-ula jumada al-akhir rajab sha'ban sai ka ce shahru ramadan shawwal zulqa'da zulhijja shi kenan saboda shi kai tsaye Allah madaukakin sarki wato ya ambace shi da wannan wato ibafa to shine malamin suka ce hadisi na farko an abi huraira an kaso daga abu huraira kana kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam idza dakhala shahru ramadana futihat abwabu sama annabi alaihi salatu wasallam yace idan wata ramadana ya shigo sai a buɗe kogogon sama malamai suka ce ana magana akan kogogin aljanna ai almuradi bi sama' bi ma'ana aljannat sai abu da kogogin aka wani hadisin bayan nuna ba karara sai abu da kogogin aljanna to sai yace wa kullikat abwabu jahannam a kukkulle shi ne kullikat ba wa kullikat ba wa kullikat bi tasbih ala Allah cewa sai a kukkulle kogogin wuta wato wutar jahannama wa sulsilati saya'i sannan sai a sanya wa shekaru tasari wata ruwaya wa sufi da ke yaɗin ko kaga haɗa ɗuruk kenan cewa sai a ɗaɗɗaure shekaru ya musu mari an gane ko wannan talafila wa aglalan wa ta'ira ko kuma wannan da take cewa saba'una zira'a dan baya nake so in ثم في سلسلة زرعها سبعون ذراعا ko ذراعا فاسلكوا kaga wannan shi inda ka ji silsila ana magana ne akan sarƙa tasari mari an gane ko to saboda haka tuce danu za a yi mutu wato za a ɗaɗɗaure a nan ne waɗanda in mutum bai je gaban malami ba zai kare tare ya ce to ya wata ta yi aljanu an za ku gaba suna yin aljanu da azumi ko to kaga ka san dai annabi baya ƙarya tun da ya faɗa haka ne yawa to shi ne maganar da aka yi aka ce ba cin karo ai abin da ake gaya ma mara da ta shayaɗin za mu ji nan gaba kan gararin ke ɗanu domin ke ɗanu kala biyu ne yadda Allah ya halice mu dan mu bauta kuma haka aka halice wa anna minnal muslimuna wa minnal qasitun wa man aslama fa ulaika taharraw rashida wa anna minnas salihuna wa minna duna dhalik yadda a cikin musulmi yanzu idan azumi ya zo a musulmin za a go akwai yan duniya da ba su azumi ba shi ne hizba suke zuwa su kamo su ba ko ba haka ba kuma musulmi ne hausa fulani ba wai musulunta suka yi ba to su ma a cikin aljanu akwai waɗannan shaitanin yadda ake da shayaɗin jinni haka ake da shayaɗin insu mara take shayaɗin ake magana to da haka za a iya samun aljani wanda baya cikin marada kuma zalincin sai ya motsa ya buge wani shi ne abin da ake magana ba wani cin karo ba zancen cewa ai kuma annabi ya ce kaza mun yadda annabi ya faɗa maganar ta tana nan ba wani zancen saboda haka mara da tsinke ya dina ka ce kangararrin ke tsaro an nan cikin su za a kulle saboda haka musulmi kuwa kaga yadda muke da lafiyayyu da wanda suke aljihun baya a cikin musulmi kuma haka aljanu suke haka imamu shafi ya taba haduwa da wani aljini ya tambaye yace ya ne ji abin ku dangane da addini yace yadda kuke komai yake da dalilu da kungiyoyi da kuke da zuma a dalo akwai har yanzu a akwai aljanu duka kwarai kuwa wallahi kuwa yake duka yadda kuke da zumu ma haka muke da saboda haka din yadda kake ji yanzu ana zamun mutane kaza kaza kaza ai ta morawa yanzu za a zamu wasu kwarai kuwa masu kare da hadisan ma gaba daya in saboda haka sai yake aiki ne akwai aljanin da in ya gamsu da karatun ka duk inda kaje karatu zai je Allah duk inda kake karatu sai ya ji ya saurara kamar yadda mutane ma haka ne wani in ya gamsu da karatun ka duk inda kake yi daidai to haka aljanu ba akwai wanda zuwa take saurara eh eh eh dai dan kaki bulbul mata ai din da wala isa wani yake ya bi to kamar haka to su ma aljanu akwai wanda suke zuwa ji dan kaki bulbul mata to wannan shi ne kaga wannan hadisin kenan mu je gaba hadisi na biyu a cikin babu ko da yake kamar babin sa ya kare ma ko yau sai wani babun daban kaga a wannan hadisin zamu koyi wato yadda za a bi ribaci wata ramadana da ibada sannan an gaya mana falalar wata domin ana buɗe ƙofofin aljanna a kukkulle na wuta ba wani wata da ka taɓa ji an faɗa haka ban da shi to saboda haka akwai wannan sannan kuma yawwa hadisin yana nuna mana karanci ke ɗalu a wannan watan karanci ke ɗalu ka duba yadda ba da suke bayani ba ta akai babu ba karancin su domin waɗanda suka fi kowa ya ake kamawa babi na biyu babu wujubu saumi ramadan li ru'yatil hilal babin da yake magana akan wajabcin yin azumi li ru'yatil hilal lokacin da aka ga wata jaririn wata kenan ina ji in ban manta ba wata yana da sunaye wajen nawa akwai al-hilal akwai al-shahr sai ne al-qamar ko to amma ka ji an ce al-hilal ana magana akan jaririn wata shi za an ka zo addu'ar ma Allahumma ahillahu alaina kake cewa bil amni wal imani saboda haka jaririn wata shine kai ban da wannan ma ai akwai al-badr lokacin da yake tsakiya lailatul badr ko daren sha hudu shi ma wannan sunan zai da annabi mu kuma tauraro ko yawa wan nujumu musakharat to sai yace wal bidru li ru'yatil hilal sannan ana sauke azumi ne a yi sallah karama lokacin da aka ga jaririn wata wa annahu ila gumma fi awwalihi wato ku sani cewa ila gumma fi awwalihi idan aka rufe muku shi a farkonsa ko kuma ya tawaya a farkonsa aw akiri ko karshe ukmilat iddatu shahri 30 yawman to za a cika adadin kwanaki tsawon kwanaki 30 shine kamar yadda wato ko kuma idan aka sha makance muku ya ka malaman mu na zoro ke cewa fa in gumma alaikum idan aka sha makance muku wane mutum to sai ya har Abdullahi bin Umar anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zakara Ramadan Abdullahi da Umar yace annabi ya ambaci wata Ramadana kaza da sai yace la ta sumu annabi yace kar ku so mai azumi hatta tara wani hilala har sai kun ga wata ru'ya basariya ko kalbiya gani guda biyu ne na zuciya ko na ido na na zuciya kawai na zuciya abin da kake nufi shine mallami shine idan mutum ya ji a ransa kawai wata ya kama yanzu ne kawai ba zai azumi shine fa kalbiya to to basariya ne kenan ko da yake kwaban shahida min kuma shahara ga aya nan karara ba ai ba mana hadara min kuma shahara saboda haka ru'ya basariya ce baya sannan kuma ru'ya da ake magana kowa ne zai gani ko kuwa saboda aya ta ce min kun ba duka ba za mu zo mu ji nan gaba saboda haka ba kowa ne zai je wani zai wace wani wajen ganin mutukar an samu adali guda ɗaya ko biyu zuwa sama shi yawwa to ayi yaya da makawo idan kace yanzu ruya aiki za ka ce ana wakil kaga da an ce dole sai kowa ya gani da idansa sai makawo ya zauna ya ce to shi ba ba zai azumi ba me yasa sai ji Allah ce ba man shi da min kuma shara annabi ya ce su mu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi to sai yace ne kaga annabi alaihi salatu wasallam yace wala tufiru hatta tarahu kada ku sake ku sha sai kun ganshi fa in gumma alaikum in aka sha makance muku shi faqduru lahu to ku kaddara shi faqduru lahu fasara biyu ana fasara ta farko shine ai wata ruwaya tace fa akmilu shine ku tika iddata talatina ku tika shi wasu kuma ka ta faqduru shine wato kadara duru daga wa man qudira alaihi rizqu ai wa man duyika alaihi rizqu kawai sai ku kuntato shi kuma sai shi a inda yake kawai ku dawa wannan tana da rauni ta biyu wannan ta farko ita ce mai ruwaya cewa wato a cika kwana 30 da zarar an sha makance muku zai iya yiwa watan fa ya fito amma ba ku ganki ba to sai annabi ne da Allah Allah ne ce ku ku kaddara ki cika kwana 30 to kaga wannan shine abin da wato hadisi kai tsaye ya nuna mana kaga saboda shi Allah ya gaya mana ga aya nan a suratul Yunus ne ko wallazi ja'ala shamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu adad as-sinina wal hisaba lita'lamu adad as-sinina wal hisaba Allah ya halitta muku wato rana da wata ne an gane ko qaddarahu manazila ya kaddara masa wato masaukai kowanne yana da masauki li ta'lamu dan ku san adadin sinin adadin shekaru wani hisaba da lissafi da shi mutum zai lissafa ya zai fitar zakka a wata kaza ko a shekara ta kaza yake fitarwa an fahimta da kyau ko duk da wannan to shine li ta'lamu adadin sinina wal hisaba Allah madaukakin sarki sai ya ce yufassilul ayati ko amma kalaka Allahu zalika illa bil haqq yufassilul ayati liqaumi ya'lamuna ne ko dan wato ga mutanen da suke da ilimi wanda suka sani haka Allah yake rarrabe ayoyi to wannan hadisin kai tsaye shi ma mun ji yadda yake magana akan yadda wato za a rawa zuri mu ji hadisin gaba annabi Umar radiyallahu anhu qala radiyallahu anhu ma kenan ko Allah ya kara miki yadda da dan da uban kada yace kana nabi sallallahu alaihi wasallam a tiyaru hakaza wa hakaza wa hakaza annabi alaihi salatu wasallam yace wata haka ne da haka da haka haka ya rika nunawa hadisi musalsal musalsalun kulma ala wasfin ada mithlu ama wallahi an ba alil bata sai yace ani talatina haka annabi ya rika yace a tiyaru hakaza wa hakaza wa hakaza shi wata haka ne da haka da haka guda talatin kenan sai ce ani talatin ne yana nufin kwana talatin tun makala da na annabi yace wa hakaza wa hakaza wa hakaza sai kuma yi wa hakaza wa hakaza wa hakaza sai kuma yi wari ana da yin sai lokaci guda daya to kaga sai yace wato yani tis'an wa ishirina ko dai talatin fa in kun ba alaikum kenan faqdiru lahu talatina shine wancan na farkon wannan kuma faqdiru lahu shi kuma kaga 29 kenan sai yace تسعة وعشرين يقول مرة ثلاثين ومرة تسعة وعشرين سو داك كرم فرقو يفدي ثلاثين كرو نبي يفدي عشرين دا ترى سو داك وانا حديث كي تيجي ما من غاني واتو abin da yake magana kai dangane da abin da ya shafi adadin kwanaki ba zai hadisin gaba an ibn umar radiyallahu anhu ma an nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala annabi yace inna ummatul ummiya mu al'umma ce wato ummiya wadda ba ta rubutu ba ta karatu wallazi ba aka fil ummiyina rasulan minhu an gane ku saboda haka ba ta rubutu ai la naktubu wa la naktubu ba ma rubutu ba ma wato kididdiga ba lissafi sai ta jaru haka za wa haka za wata haka ne ani maratan tis'atan wa ibrina wa maratan wato am 30 kaga wannan hadisin yana ƙara fassara wancan ba cin karo a gurin tamura ya ci karo saboda haka ba cin karo ana biyo ya rabbi Allah wa anhu qala qala nabi sallallahu alaihi wasallam au qala ikrawi qala abu al-qasim abu al-qasim yace sumu li ru'yati to waye waye abu al-qasim ana na annabi alaihi salatu wasallam annabi alaihi salatu wasallam ya ce kun zan mun yi bayani a baya a zamanin annabi an hana ta abu al-qasim al-kunya da sunan sa hana ta wa abu to da wani annabi da ta jiya wani yace abal qasim sai da annabi ya ji zai ce ba da kai nake ba wai da wani yace sai annabi yace wato la wato la tusammu bi bismi wa la tukannu bi kunyati da gaiwa kan wanda ya ƙara sa sunana kuma kada wanda ya kuma yin alkunya da irin tawa abul qasim ba amma bayan ya bar duniya kuma sai aka dora to saboda ne illar ta kau ne illar saboda karka kira annabi ya biyo kace ba da shi kake ba kira annaba ne za ta zama ka cewa in ji kace ba ai akwai rajin ladabi ko ba haka bane yawa to shine yawa to sai aka hana gaba daya shi za ka gaya muku da dan bodi yanzu yana bayanin wayannan irin wayannan suna har sai da yake hatta mutum ya sa mamman a kasar Hausa Muhammad a rika ce mamman man yake bai kamata sai ya nutsa yace saboda ba girmamawa suna annabi mamman a Muhammad suna ne dadi to ya kamata a girmama shi to shine abin da yake faɗa to mu je zuwa hadisi na gaba ana bi hurairah radiyallahu anhu qala qala annabi sallallahu alaihi wasallam au qala waji qala abu qasim fi mujri li ru'yati annabi yake ku yi azumi idan kun ganki wa afkiru li ru'yati sannan kuma ku sha ku yi sallah karama idan kun gani wa in gubbiya alaikum in an sha makance muku shine gumba fa akmilu iddata sha'bana 30 ku duka adadin shi abin ya zama kwana talatin to a nan bari mu ɗan tura da bayanin da malamai suke don gani da abin da wato yin azumi kaga shi azumi ba a azumta sai da mai bi ru'ya muhaqqaqa sai an ga azumi tabbataccen gani ka'ida kenan ko kuma auri shahadati shahidin adil ko da shaidar wanda yake adali waɗannan dalilan biyu da su ake ɗauka azumi adali ya zo yi bayani ko kuma wato ru'ya muhaqqaqa gani wanda yake tabbatacce shi sa anan shaki imanin muktar al-abin da shaki da ya zo bayani a ƙarƙashin wayannan hadisan yace ya aka tambaya shin ya halatta a gano hilal da na'ura annabi ya ce su mu da ru'u yace wa afiru sai yace in dai taimaka za ta wajen gano shi yace ya halatta shi za ku ga a Saudiya zuwa na sawa a sa na'ura a haska su suna yi har yanzu an fahimta da kyau ko domin malaman sun ba da fatawar haka cewa ya halatta mu ma nan din ba za su kawai cewa fatawar ba mutukar ba su da na'urar na'urar ne an gane ko da da akwai da za a yi eh ko ana ganowa ana ganowa na'urar ku ba ta gani sosai eh suna amfani da ita wannan kwamitin ganin wata na kaduna ok wani daban ok to suna za a gano to saboda haka abin da muhallin ta yi dai shine malam muktar al-amin da shankidi ya ce ya halatta ya ce ya halatta cewa a za a gano domin ku fahimta da kyau cewa ba ba kowa ke kaiwa kwamitin ganin wata ba sai wanda yake kwararre mai ilimi kuma wanda yake da ilmul hisab kamar misali in dan boko ne a ce ya karanta astronomy sosai na gaske kuma ya karanta addini da wannan zai yi aiki a gurin sosai wata rana da kamanzo Allah ya kara masa lafiya wata mun je wani program sai wasu suke complain akan irin wayan abubuwan sai na yi magana da kamanzo saboda abin da ya ba ta kai shi na ga ɗaliban ilimi da ake da'awa kai ma an zaba wannan ki wahara ina ga wanda kuma ba ɗalibin ilimi ba suna ta maganganu ana ta zage zage ai kaza kaza sai na kira da tawakkul nake mar magana domin yana cikin kwamitin nace malam mutane suna ta complain ba akan abin da yake ku ganin mota ya kaza wallahi billahi ya bani lokaci yace mun wallahi malam yace mutane ba sai mana adalci yace na rantsi da Allah sai da ya rantsuwa yace wannan matsala ganin wata ku idan abu ya zo na ganin wata yace ba ma samun kwanciyar hankali shi yace kuma sarkin musulmi da ake ta maganganu akan zai yace duk wanda ya yi zargi sarkin musulmi akan harkar ganin wata sai Allah ya saka ba yace wallahi ba shi da tacewa ko ta fitin ko yace duk abin da ya taso yace malamai yake tura yace me za ku ce a tura ba zuri yace ku ba mu fatawa ku samu lada yace baya magana yace duk abin da suka yanke shi ake zartarwa wannan maganganun da ya rika yayi su na gaya wa ɗan ɗaliban ilimin sannan suka gaba ya faɗi maganganun da dole ka tausaya yace kuma matsalar nan ba yake ka kai ka komo ka gani yace babu wanda yake bi yayi da dan san zuciya ba yace idan an yi san zuciya wata riba za mu ci yace me riban mu a ciki yace mun kawo tanga musulunci tangata ko ko malaman yace kwararrun malamai ake da su a nan da ya gaya mu ya rika lissafo wasu malamai da ake da su a Kaduna yace kwararru wanda sun kwarance duniya ta yadda sun san ilimin kuma malaman addini to karewa ba ko babu wannan kai abin da zaka fahimta shi ne idan Allah ya sa aka samu ahlul zikir aka ba su bangarori idan ma zuwa kai suka san zuciya suka baka fatawa ka dawo ajiyi ba Allah ba zai tambaye ka ba kai to me zaka ba wani abu da ya shafe ka kawai shi ke nan yanzu idan sarkin Kano yana zuwa ya zalla ranar litinin kawai zai ce sai an yi litinin ai hankali ma ba zai karɓi wannan ba to saboda haka wannan wato iya abubuwan da suke faɗa akwai maganganu da yawa da muka yi da shi wanda yake nuna cewa lallai ya kamata mutane su rike musu adalci dan da yawa mutane zaka je wani zai ba su mutu ce su mu kalatin su baya motsa wai sai ajili ya zo ni ina wani wa group WhatsApp group da duk wata sai an sanar duk wata kai ne baka tashi sanin watan ya kama nawa ga wata sai Ramadanin ta zo shi za amma wallahi duk wata wannan binciken zai sun yi kuma sai an yanke cewa gobe ɗaya ga wata na'am na'am eh kwarai ina da wani littafin su na'am na'am na'am na'am na'am ya hayyu ya hayyu ya hayyu
Yeah.
to dan girma Allah na cewa a bara duban wata Mm, haka Mm, haka na Mm, eh ba ruwan kowa sai Ramadana ya zo gaskiya ne gaskiya ne gaskiya ne Mm, wannan wannan ya kawo ya zama wajibi ba in mutum ya zamu gaskiya ne Allah ya saka da alkhairi Allah ya saka da alkhairi to kun ji ba in um alaji ya huta da gaba ɗaya bayanin ya gama ki ba za ta dora an gane ko to saboda haka wannan shine abin da ya kamata mu lura to dalilai kawai biyu zan kawo cewa kaga na gaya muku ana gani ta hanyar ganin wato sha'iri a adadi an fahimta da kyau ko ko kuma ru'ya muhaqqaqa ko bi shahadati shahidin adilin kamar yadda aka faɗa to shine ya tabbata hadisin annabi alaihi salatu wasalam wani mazaunin karkara da ake cewa balaraba ya zo gurin annabi alaihi salatu wasalam kamar yadda ibnu umar ya kawo wato hadisin cewa mutane sun fita ganin wata can kai balaraban kawai ya zo ya sanar an ga wata ibnu umar yace mutane sun fita ganin wata gaba daya yace ni na zo na ba annabi alaihi salatu wasalam ni kadai nace na ga watan duk mutane ba wanda ya gani shine ke da adadi muke zo mu bada dalili akai annabi alaihi salatu wasallam ya ce to ka je ka umarci mutane kowa ya dawo azumi ko kuma ya umarci mutane gaba daya cewa kowa ya dawo azumi domin ibnu umar shi ka ga wata kaga za a iya daukan azumi da me ganin mutum da ya adali in aka ce adali ba ba wai ana nufin wanda bai taba sabo ba wanda alkhairansa suka rinjayi jarrinsa shikenan shi ake nufi adali don wani zai zo ya ce wani duk wani ne zai ce ya ga wata kaza kaza a'a saboda haka akwai wannan matakin da suke dauka sannan dalili na biyu na balaraban kauye shine hadisi ibn abbas wannan ne sai da umar abdullahi dan umar na cewa shi kadai ya ga wata mutane sun fita ba wanda ya gani shi kuma annabi ya ba da umarni a dawazi sannan na mazaunin karkara kuma shine wani wato ibn abbas ya kawo hadisin yake cewa wata rana wani balaraban kauye ya zo ya annabi alaihi salatu wassalam yace ni dinnan na ga wata sai annabi ya mata mai yake a ashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah zaka ce da cewa ba wanda ya cancanta a bautawa sai Allah kuma ni annabin Allah ne yace ya yarda sai annabi alaihi salatu wasallam yace wa bilal je ka ga kowa da wani saboda haka wayannan dalilan sun ishe mu kawai an fahimta da kyau sun ishe mu na cewa idan an ba da sanarwar an ga wata ba kaka take wani ya saba bayarwa ba ruwan ka dai mutukar an ba da sanarwa ko kuskure aka yi Allah ba zai kama ka ba na'am yo wai zargin da yaji wai za a zo a ce an ganshi a Kaduna ba ganshi a Kano ba an ganji a waje kaza ba gani ai da ba kira shi bane shi ma wani littafi shine littafin da ya faɗa yake cewa mun title ina ji da mun title kaza kaza wani abu title an da ba ni shi yana nan na turanci ne shi ma hatta istilaful madani sai da aka gaya ba bambancin matsalai na kullowar wata duk sai da suke bayani saboda haka ba kira shi bane an ga wata a Kaduna sai an ganshi a Kano mutukar matsalayin ku ɗaya aka ganshi a ɓangare ɗaya misali jawohi ɗari sai jiha ɗaya ta gani in dai matsalayin ku ɗaya to wajibi ne gaba ɗaya ku ɗau azumi yawwa ikhtilaful madali ne malamai suka yi sabani cewa yanzu Saudiya za ta iya ganin wata ta bada sanarwa mu wa mu dauka a nan ne ake da sabani mai zafi saboda matsalayin mu ba ɗaya bane an gane amma matsalayi ɗaya wajibi ka dauka yau ba wani zancen mutane mutum a irin wannan gurin ba kake zama wayayi wajen yin biyayya ga abin da addini ya zo ne ba wai mutum ya zama ya ɗau ra'ayin riƙau yadda ake yi a social media kawai mutum ya ɗau irin wannan ra'ayi kan ba daidai ba ne kowa da kuka gani so yake yi mutu ya haɗu da Allah lafiya lau duk wanda ka gani so yake yi mutu ya haɗu da Allah lafiya lau to idan kana so ka haɗu da Allah lafiya lau ran da gaskiya ta zo ba ka karba duk kurakuran da kai a baya sai Allah ya yafe ba wannan shine abin da ya kamata mu lura mu kuma kiyaye na'am babi na gaba babi na uku ko nan ne babu la tuqaddimu ramadana bi sawmi yawmin wala yawmayn babin da yake magana akan cewa kada ku gabaci ramadana da yin azumin ra'ayi ɗaya ko kuma yini biyu rana ɗaya ko biyu misali za a ɗau azumi yau yaushe yau talata ko ranar juma'a kawai gobe sai ka daura jini jibi ma ka kuma juma'a ba ka tashi da to annabi alaihi salatu wasalam za mu ji yanzu hadisin ya hana za mu yi istisnai banda wane da wane ba za mu ji su zuwa yau in muka biya hadisi sai ta ana bi hurairah radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi wasallam qala annabi yace la yataqaddamanna ahadukum ramadana bi sawmi aw bi sauni yawmin aw yawmayn kada ɗayan ku ya gabaci ramadana da yin azumin rana ɗaya ko yini biyu yini ɗaya ko biyu illa an ya kuna rajulun kana yasumu sawmu sai dai idan mutum ne da da ba ya saba misali bai litirin da alhamis kun ji mutum na ɗaya ko wanda ya ɗauko azumin kafara ya bi wutar da ke a gaba ko kuma wanda yake azumin ramuwa kun fahimta da kyau azumi ne na na na ramuwa ya dauko arabun da na wannan ramadana ya dauko wata kila wata larura ta hana shi sai da ya fara yana tsammanin wato zai iya gama azumin da kafin lokacin kuma wata larura ta hana shi ya dauko azumin to shi ma babu laifi iya wa'annan malamai suka yi suka yi istisna'i cewa banda su haka kawai saboda tsabar gwanan cewa yanzu ba ta azumin nafila ya rage kwana biyu kawai ka dauka gobe da biyu da halitta ba amma wanda ya saba bai shiga cikin wanda aka hana a wato biya mu yau mu shakki ba inda ya saba litinin alhamis ya zo ya za a tada azumi ran talata ya yi litinin dinsa amma zan samu ne haƙuri ma ya bari ya shirya eh domin idan ya huta mutane ne ka san kowa da irin fahimtar su wannan hutun ba tunda ka saba yi sai Allah ya ce ku ba shi ladar ga hadisi nan kun biya shi a cikin nawawi cewa duk abin da ka saba yi na alkhairi rashin lafiya ko tafiya ta hana ka ko wani uzuri babba da malamai suka yi kiyasi kamar irin wannan cewa saboda dalilin na hadisin da ya hana ka zauna ka ce to yanzu bara a bada sati daya ka saba yi ko kuma ka yi alhamis amma litinin za ka mafi kusa da kusa da wato talata saboda kawai biyayya ga wannan hadisin sai Allah ya ce ku ba shi ladansa kamar da ya saba na fulani sai ya tafi a bai yi ba to sai a ce ku baki ladansa amma wani gani yake kan ko da yake imani ne irin imanin mutum ne gani yake kamar ba za a baki ba za a baka wallahi ko baka yi ba za a baka gani yake sai ya yi shi Allah ba mutum bane irin yadda wato kamar wato lebura ne je in bai fita aiki ba ba za a biya shi kuɗi ba to gani yake ba in ba aikin nan yayi ba ba me aiki yanzu yake kaga an yi yawa kai ko matar shi gani yake gwara abin ke aikin za a sallame shi kawai inda ne ce ko ba in dai ba taɓa yi ba ta yi ba to ba zai gamsu ba cewa ko matar in na gama zan sallame ka to zai ta gaya wa zuciyarsa sallama ta da zai ba dubu ɗaya ɗari biyar ta ke bayarwa ɗari biyar zai ba ko kuma ya bar ɗari biyar sai ya sha ruwa tun da ba za da ba misali to Allah ba mutum ba ne eh idan ya yi alkawari la yi kulikul mi'ad baya zaɓa alkawarin da gaba ɗaya saboda haka wannan shi ne abin da malamai suke bayani a kansa malamai sun yi sabani akan wannan hanin hani ne na haramci ko na karaha an gane ko yawa hani ne na haramci ko na karaha daga bayanin nan da ne za gane hani ne na mai haramci eh musamman ranar da al-yawmul ladhi shakku fihi ranar shakku ranar da ake kokonto musamman wannan ranar domin wato amma da bin yasir yana da ruwa da yake to annabi ya ce man saba yawmul ladhi shakku fihi fa qad ata abul qasim duk wanda ya azumtira da ake kokonto a kanta to ya saba baban alƙasi domin wanda ya zo yake yanzu misali sai ya kwanciya sa bacci ya ce bari kawai zai tashi da niyya abinci ba zai saurara ba sai tashi da azumi kawai an ganki ke nan ma ba a ga ban ganki wa ke nan to baya wa Allah haka domin annabi cewa la siyama liman lam yubayyit niyya ba azumi ga duk wanda bai kwana da niyya ba duk wanda ya tashi wace gari bai kwana da niyya ba sai ya tashi wace gari ba azumi ya fito da irin wannan matsalar to ba zai sha azumi ba kuma sai ya biya bayan sallah shine hukuncin su kawai bayan sallah sai ya biya sannan idan ya sake ya to ya kai azumi da kankan domin ka'ida shine kafin kullu al-fajr akwai waya yanzu ba ka da uzuri akwai waya ka sa ta silent a me yake kiransa alam ka sa ta alam ka taje ka karfe ukun dare in ka tashi dubo wayarka ka ga mai duniya take ciki me ya faru domin zai wahala a ce ba sanar ba gaba ɗaya za ka ga sanarwa a abin banza ma sanarwa ke wallahi za ka wata saboda hakan ka duba za ka ga cewa to an sanar da cewa an zo wata kaza kaza to sai ka kulla niyyar ka a lokacin shi kenan na niyya biyu shi ne maganar da na yayi malami da bacci kake ne cewa masu niyya biyu cewa wani ya ce don an gan shi kenan ba a gan shi ba ta kansu na jina magana ta hayo mu bai wa Allah haka raba kafa ke yau wani mutum ya tashi in an gani shi Allah za ka yi wayo saboda haka idan an gan shi ma azumin ka bi ba ba zancen shi ne muka ce ba uli domin akwai waya a yau in ma ba waya sai ka fito kai tambaya ai lokacin da za a azumi Allah ya dana ya gobe sallah za ka ga ba a bacci sosai da ka fito za ka ga masu indomi da masu shayi sai ka tambaye su me ake ciki ne da Allah a rediyo me aka ci sai ka tambaya wannan shi ne ballan da yanzu duniya tana tafin hannunka ko me yake ciki zaka gani ba wani uzuri da za a bayar gaskiya na'am to kaga wannan hadisin game da muka faɗa yana nuna haramci sannan haramun ne mutum ya ya azurci ranar kokon to shine siyamu yau mu shaki haramun ne an gane domin mai al'asuru fil ibadati at-tawaqqu haka ne a cikin qawaidul fiqhiyya abin da ya kawo kenan al'asuru fil ibadati at-tawaqqu asali ibada ba a yi biyan ce ba kai duk abin da yake ibada shi kuma asali a cikin al'ada shine halal sai abin da jara'a ta hana wannan formula asali a ibada kowace iri sai haramun da kai ta sai an ce ba kai asali a cikin abin da ya gabi al'ada halal ne sai abin da jara'a ta hana da wani ya zo ya ce ma rigar ka irin wannan da kasa ba wanda da yake ko daya da ya nuna ba annabi za ta ɗauka riga mai gajeren hannu rigunan annabi alaihi salatu wasalam sai sun wuce nan sai sun zo nan gurin duka sai sun zo tsintsiyar hannunsa amma yanzu ba wanda zai ganka da riga mai hannu iya nan ya ce ai ba sunna kai ba ba lada to ai dama wa yake ma domin al'ada asalin ta shine halaliya sai abin da shari'a ta hana in ka ji mutum yayi ma wannan sai taurara ku ya addini kwace kayan ka ka tafi ba ta ba wallahi ba ta ba lokaci ne dan bai ba mu yanzu addini ba an fahimta domin al'asulu fil ibadati at-tawakkul asali a duk abin da yake da ibada shi sa idan mutum ya zo da matsalar ibada shi za a tuhuma waye sa ta shi za a tuhuma domin al'asulu fiha at-tawakkul lima za ba anta kaza wa kaza shine abin da ake magana to shi za ji fahimtar addini shi za a yi hadisin Muawiya ibn Abi Sufyan cewa man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fi din fahimtar addini ta fi komai tsada fahimtar ba Allah ya fahimtar da mu to wannan shine abin da ma to malam ya kawo dangane da abin da ya shafi wannan babun ajabu ya kuna tis'an wa ishirina shi ma babu da matsala mu kuce shi a baya sai waye wato wata yana kasancewa kwana 29 amma akwai ƙarin fa'ida عن ام سلمة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم حلف لا يدخل على بعض اهله شهرا ام سلمة الله ya kara mata yadda take cewa annabi alaihi salatu wasalam ya yi rantsi ya rantsi cewa ba zai shiga gurin iyalansa ba tsawon wata daya wata ɗaya yake sabani kenan shi sa wanda zai zo cewa ba a samun sabani gidan aure ba ta ma lokaci dole ne akwai sabani akwai yi illa iyaka wato mutum yayi kokari ya ga sabanin ya faru ya za a magance shi amma dole ne dole ne idan ka zo kace mana kayi shekara hamsin ba samu sabani ba sai mu ce to ka fita yin hadisin nan na Fatima ke eh kware kuwa yar gidan annabi da kanin annabi ai ka san ba zai yi ba sabani dai sai dai kowa kamar yadda ake faɗa kowa da irin hoton gidansa lifestyle din gidansa daban na ko ina daban yau a kowace yanzu abin ya zo na sabanin zai ga ya kau da shi amma already abin ya bata masa rai bai ji daɗi ba amma zai gani shi ne abin da ake magana a kai amma annabi alaihi salatu wasalam dai Allah ya ce wa innaka la'ala khuluqin azim ya fi kowa da jibu kyawawa ya kaura sai wa mata ballantaren ni ko kai hancin gauta kidan da rabi ruwa da takalmi to ina ga ni ko kai tsakani da Allah ai mun ma bi aulan kenan to shi ne abin da yake faɗa ne yake to na da ummu salama ta ce annabi ya rantsi ba zai shiga gurin iyalan ba domin abin da ake so kenan idan wani abu ta yi ma ya bata ma rai don gidan kawai in ka je ka huce sai ka dawo domin zaman ka a gidan zai iya haifar ma da wasu matsaloli da yawa shi za a lokacin mata suna yawan nan complaint ina magana kai mun shiru ko hajiya ai shi baya amfani da emotion ne yawa ke ko emotion ne kike aiki shi sa yake kyale wannan shirin naka wani relief ne idan kika sake yi magana rai zai bace saboda haka za ta ce wai tana ta magana ina ta magana kai mun banza kaza kaza banzan nata shine alkhairi a guri in kika matsa sai yayi magana ba za ku ji dadin magana ba daga cikin gidanku Allah yawwa to shi sa idan abin yayi yawa sai ta ke wuta kawai to kaga to sai sai falan ba ma za ta ta'atan wa 20 yawman yayin da kwana 29 ya shudi gada alaihinna sai annaba da ya zo suna da yisan mako ya shiga gidan ba za ka ji ɗabi'a ba da aura akwai shiga da yamma fakila lahu sai suka ce da shi ya nabi Allah to annabi Allah halafta kai da karanti Allah ta rukula alayhin najara rantsuwa ba kai kace ba za ka shigo gidan da ba zai kai wata daya bayan da na Aisha ta ce wata ɗayan nan ba har da ba sun buta da gawayi cewa yau yayi da sai a dara a ce biyu uku abin yana ta damun su amma ya dawo yau ana ce mara wa yake ka shigo wata ɗaya gani kala sai ce inna shahara yakunu tis'atan wa ne yawma wai bayan Allah ji wata yana kasancewa kwana 29 shi za a ce ga ba suka fara wanda tsokai ya wuce ne ka fara azumin ka farkon wata an kana san garaba Allah duk da cewa ba fata ma ake ba an gane wanda larura ta wuce in ya fara farkon wata an Allah ya yarda to abinda yake idan wata ya ya yi musu dadi ya ci gudun to yayi wata daya in ɗaya watan ya kuma shiga domin a jera ake yi ya kuma ɗaya watan zai iya azumi hamsin da takwas shi kenan amma ya zai fara tsakiyar wata to sai ya yi fitin ba ka kautawa Allah ya kiyaye to saboda haka wannan shi ne wato kwana ishirin da tara shi ne dai ayat da muka kawo huwa allazi ja'ala shamsa ziyan wal qamara nuran wa qaddarahu manazila wane mutum dan kaga wannan hadisin yana nuna mana ya halatta mutum ya rantsuwa kenan kan cewa wallahi wa kuma zuwa dakin ki ba har kwana uku halatta rantsuwa yake nuna wata kila dan ya wato huce daga wani abu da aka yi masa wannan ya fi sauki akan ya sake ta ya fi sauki idan ya samu sauki a zuciyarsa sannan kuma zai iya yiwa a mutum ya zanto wato iktizalin nasa ga matarsa ya zo ya bar ɗakin ta inda ɗaki da yake kwana ya bar ɗakin malamai sun kawo wannan a ƙarƙashin wannan hadisi malamai suka ce wala yaktabi bi tarki firash baya nuna kawai barin shimfiɗa kawai ba wannan kaɗai yake nuna shi ma sai na ala ka ga masallaci ya koma annabi ya ce kum ya abar tira ya kwanta a kan tirbaya ba an gane ko yawa babu bayani ma'ana kaulihi sallallahu alaihi wasallam shahara ai shahara injil la yaqsani to ga wani babu da yake magana akan cewa ma'anar fadin annabi da yake shahara injil watannin idi sallah karama da babba la yaqsani ba ta kawaya ba ta tawaya sai ce ana bi bakar ta nufai ibn al-har ta mora sun ce ba wai ba wannan zaro sai ce an nabi sallallahu alaihi wasallam qala annabi alaihi salatu wasallam yake jarani la yanqusani watanni guda biyu ba ta tawaya jara idin watan wato watannin idi ramadana wa zulhijja da watan ramadana da zulhijja ba ta tawaya me yake nufi da wannan kenan cewa ba za ta tawaya ba sai sun cika kwana 30 ko ba haka bane a zahirin hadisin haka ya nuna haka ya nuna cewa ba ta tawaya sai sun cika kwana 30 to bara ku ji maganganun da malamai suke malamai sun yi tsara wa juna ilimi a kan wannan akwai waɗanda suka ce suka ɗauke shi a zahirinsa kawai duk azumin ramadanan ya zo an yi talatin yan zahiri a gidan za to zo abu dawudin zahiri saboda haka gaba ɗaya azumin ramadana ba mai jirin da tara domin bara tambaya sau nawa annabi alaihi salatu wasallam ya taba azumi 29 ko 30 30 sau nawa ya taba yi sau daya ko za a dubo za a duba a wata hadisi to shi kenan a duba amma yanzu ya alaji ya labai ya ce sau daya to ku duba to sai yake tunda abu babu azumin muke amma a dubo mana tunda ba wata azumin muka shiga ba mu makara ba cewa sau nawa dan domin zai baka haske na cewa ka gane matsalar yan zahiriya suna kan daidai ko kuma ruhu za su wannan kenan saboda haka akwai wanda suke akan wannan cewa ai la yakunu jari da idi illa 30 yawma in dai watan idi dole sai ya ji kwana 30 wannan magana kuma ta fi kowace rauni a maganganin ta fi kowace rauni domin malamai sun juyar da ita kun san da wani hadisi suka rusa ta da nan ya ce su mole rubuya shi wa afiru ne rubuya shi a to an da idan kuka ganki ba a jiran da tara da annabi ya bada umarnin cewa ku yi in kun ganki kuma an ganki ba shi kenan ba fa'in ku biya alaikum aka ce a ce zai iya za a iya ganin sa kenan yawwa sannan akwai wanda suka yi ta'awilin sa suke cewa kamar Imam Ahmad da Imam Bukhari cewa ai la yakuna li naqisai abinda suke faɗa shine fa in za a duma 29 ja al-akharu 30 wane mutum kaji wato shi za in ka karanta Bukhari a gaban malami ko in ya rika fitan ma da fiqhu da yake saboda zaka ga kamar yadda ake faɗa hadisai dubu tara a Bukhari da wani abu amma gaba ɗayan ta tattare a jizan ba su dubu biyu da yan kai ba saboda mukarrar kun fahimta za ga hadisi ya mai mai sau goma to haƙi aka lissafa ba eh shi sa don ka biya da zai bukari kar kai mamaki hadisai ne dubu biyu da wani abu mukarrar ne kawai mai zuwa da suka rike sai aka lissafa su a matsayin hadisai dubu tara da wani abu saboda za ga hadisi ɗaya kamar misali sab'atin yuzilluhum Allah fi zilli yawma la zilla illa zillu sai ka ganshi a babun zakka sai ka ganshi a babun kun fahimta duk kowace gaba an ta zo ko babun adalci sai ka ga ya fito kowanne guri in ya je sai ya saka shi domin ba Allah shari yake so ka kalla kawai to shine mukarrar wanda suke zuwa an maimaita su sai abin da ake nufi idan watan Ramadana yayin kusani to na zulhijja sai ya cika idan na ramadana ya fita labudda min wuji kuma nazilin je kawai ya tawaya wannan shine akwai an yanzu in mutum yana bibiyar malaman tsoro akwai wanda suke akan wannan fahimtar za ka suna gaya ma haka an fahimta da yau yauwa sai dai ishafi guna raha waihi an gane ko shi kuma yana ganin ai la yanqusa ni fil fadila wannan magana sai mun kyau cewa abin da ake nufi ba za su taba ta waya na wajen falalarsu ba shi ne ko da kwana ishirin da tara mutum ya azumta to ladan kwana talatin za a bai wannan fasarar ba ta fito ba ta fito da ya gabata ko kuwa ka yi aikin kwana kaza to bonus din da gwamnati za ta yi misali an ba da hutun kwana kaza an ce kowa ya zauna a gida saboda corona ba za ka aiki ba sai a biya ka kudin aiki kuma ai ka sha ka ci ba banza fadalan ka tana da sai aikin da kaji to idan mutum yayi kwana 30 yana azumi wani watan ya zo ya kwana 29 a watan shekara to yadda aka ba shi ladan kwana 30 haka za a ba shi na kwana wato a 29 ma haka za a ba shi na 30 shine layan kusani sannan rashin tawaya to wata ido ne ce to mun gane na ramadana shi kuma na zure ba shine kace ɗaukar zalaka ya kai ku ba ta tawaya shine saboda azumtar hadisin katada azumtar ranar arba za a baka ladan shekara biyu da kuma sauran kwanaki da ake azumta da shi suka bada amsa sannan shi ma a ramadanin bayan akwai lailatul qadri shine layin kusani wai wannan falalar da suka ɗiba masu ɗimbin yawa shine layin kusani wannan fahimtar ta uku ni na buga zuwa ne eh sosai cewa ba abin da Allah zai sauye ma duka ba abin da Allah zai sauye to wannan shi ne to kaga abin da malamai suka kawo kenan wannan hadisin za mu iya shiga wani babu na babu bayani annan dukula fi sawmi ya hasulu bi dulu al fajr babun da yake magana akan cewa annan dukula fi sawmi wato shiga cikin azumi yana tabbatuwa ne ta hanyar kullowa al fajr kafin al fajr ya kullo har yanzu baka shiga azumi ba a nan ne za a yi ma bayanin cewa an gawaye gari da jaraba ko kayi kaza da jaraba misali an gane ko yawa duk anan zai fito wa anna lahu al-akla wa ghayruhu mutum zai ta cin abinci wa inna lahu al-akla anna lahu al-akla wa ghayruhu zai ta cin abinci da wani sa sai ce hatta ya ilu al-fajr hatta al-fajr ya kullu wa bayan sifat al-fajr alladhi tata'allaqu bihi al-ahkam da bayanin sifat al-fajr din da hukunta hukunta suke da alaka da shi domin annabi ya ga mana hadisin bukhari al-fajr fajran fajrun sadiq wa fajrun kadhib alfajir guda biyu ne akwai na ƙarya akwai na gaskiya to zai ce sannan sai ce mina dukuli bi sawm na dangane da shiga cikin azumi wa dukuli waqti salati suhur da lokacin da shiga lokacin sallah asuba wa gairi zalika da wani haka ana adi bin hatim radiyallahu ta'ala an an karɓo da ga adi dan hatim Allah madaukakin sarki ya ƙara masa yadda aikon haka ne ba mu da cikakken lokaci ke an karɓo daga adiyu bin hatim Allah ya ƙara masa yadda mu gani Allah Allah bar ofishin sarki ya ƙara masa yadda kale yace lamma nazalat yayin da wannan aya ta sauka hatta ya tabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad iya nan yayin da wannan aya ta sauka har sai وكل وجه أبوكم حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر وتكويتتي كنا شاء حرفي farin zare ya bayyana a gare ku daga barin bakin zare shine har sai ya zuwa ku ya bambance bakin zare daga fari ko fari daga baki lokacin da mutum yake bacci abin da zai yi zamu ji sai mutum ya dawo farin zare da wani kawai zai sa karkashin gudu ya ce je ga bacci in ya farka ya gaba ya bambance wa kawai zai dora sai a madu ila ikali a aswad yace sai na je na samu wani zare wani da bai bai baki inji adi bin hatim faja'altu hada ta wisa da ji na sanya shi karkashin kulola faja'altu anzuru fil layli yace din dare sai rika farkawa an kalla bala yastabilu li yace na wa ila ikali al-abyad ban ga gurin ba akwai wato wai la ikalil abyad sannan kuma ya kalli ɗaya da baibayi ɗaya zaren wanda yake fari faja'altu faja'altu ma da ta wizari yace sai da zan ya su karkashin wato abin nufi a mato ila ikalil aswad wa ila ikalil abyad na je na da baki na samu shine fasara na samu farin igiya da kuma bakar igiya farin zare da bakin zare faja'altu ma da ta wizari sai na je na sanya su karkashin kulona faja'altu anzuru bil layli din dare sai farka an duba fala yastabinu li bara bambancewa yace fagadautu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam da abin yayin mun yawa sai nayi sammako na tafi gura da ba alaihi salatu wasallam fa kasu lahu dalik na ambata masa haka fa kana sai annabi ce inna ma zalika sawadul layli ai al'aswar da Allah ya faɗa a cikin ayar ana nufin duhun dare wane mutum a ke dai ba larabci ne kaɗai zai sa ka fassara aya ba domin aziz bin hafiz din larabcinsa sai da ya kasa gane wannan aya sai da ya ji annabi ya mar bayani sai ce wa bayadun nahari da kuma hasken yini su ake nufi su ake nufi da wannan mu je ɗaya hadisin an tare bin zalim qala unzilat wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr kun kun lura da kyau dai ayat da muka dauko cewa hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad iyana aka tsaya tana da fa'ida ku lura na kuma da yazo sai kara da min al-fajr an kara kenan to bara ku ji yace walan yanzil min al-fajr ba a saukar da min al-fajr a farko ba shi yasa bai gane ba yace fa kana rijalun idza aradu tauba sai mun mazaje suka zanto kaga rijal anan ana nufin maza kawai ko har mata maza da mata me dalilin ku a bada aya aljalu kawamuna ai kuma ka dawo ka daba kan kauka ana da maza kawai take ayat na barakallahu fikum rijalun la tulhihim tijaratu wala bai'un an zikrillahi wa iqamis salah saboda haka rijal a nan inda maza Allah yake ji kawai zai ce wato maza zakarun zai amfana zai yi magana da shi kun fahimta amma rijalun ana nufin wato wanda yake da kakuri na miji ko mace kun fahimta ko ba ana nufin maza ko wani ya zo ya ce maza janda in kai wannan bazara za a ce kai baubawa eh saboda haka ana nufin namiji ko mace wanda yake wato lafiyayye لازلهم تجارة تسيسي كذا ولم ينزل من الفجر وكان رجال إذا أرادوا التوبة أكثر موت متاني إذا سكي لكم من أجل روضع عدون في رجله الخير الأبيض والخير الأسود تهم تهم تهم يتورى farin dare ko bakin dare farin dare da bakin dare a kafarsa can wajen kafa yana ta wajen in ya farka sai kallo wannan farin dare a kafarsa shi aka ce da waiwayi zai daure kafarsa da shi walam yazali akulu hatta yatabayyana lahu wani kila ga abinci a gaba sai in ya farka fa zai janyo kwaran abinci sai sai abin sa ali an mariya to zai ne ne ba wato hatta yatabayyana lahu ya tuma sai yayi bambanci tsakanin farin da baki bayan da Allah ba'ada abadu bayan nan sai Allah ya saukar da mina da kadiri wane biki ake ana iya samu a aya ɗaya ma a gutsara ta ga dalili alarmuri saboda haka aya ɗaya ma abu tsaraka yace fa alimu annahu innama ya'ni al-layl wan nahar yace sai suka san cewa a ashe aya tana nufi annabi yana nufin dare da yini shine baki da farin duhun dare da hasken alfajir shi ake nufi wane mutum wannan shine to mu je wannan ji za mu karasa sai yace an ibn umar radiyallahu anhu ba anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala inna bilala yu'adhdhibu bilayli hakika bilal yana kiran sallah da daddare ne cikin dare shine kiran sallar fari fakulu wa kirahu kutuku sha hatta yunadi ibn ummu maktum har sai dan ummu maktum abdullahi ibn ummu maktum wanda abaka wata walla ta sauka a kansa har sai ya kira sallah sannan za ku daina cewa za mu zo mu ji dalili shi sai ya kira sallah ana aisha radiyallahu anha anna bilal ana aisha Allah ya kara mata da tace lalle bilal kana yu'azzinu bilayli cikin dare yake kira sallah fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai annabi yace wa kulu washrabu hatta yu'azzina ibnu ummu maktum kowa ya ce ga sai kun ji dan ummu maktum ya kira sallah fa innahu la yu'azzinu hatta ya'lu al-fajr domin shi baya kira sallah sai al-fajr ya kullu ga ya bar ake hadisi al-fajr ya kullu sai ya kira sallah عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع أن أحدكم أو أحدا منكم أواتو أذان بلال من سحوره kada wato kiran sallar bilal ya hana ɗaya daga cikinku ko wani daga cikinku kada ya hana shi yin sahurinsa fa innahu yu'azinu domin yana kiran sallah aw yunadi bilayli ko yana kiran sallah da daddare liyarji'a qa'imakum wannan kiran sallar da yake yana yi ne dan mai kiyamun laili ya dawo ya tsaya haka eh ya dakata haka sannan kuma wani yunabbiya da'ibakum dan ya fadakar da mai bacci shi sai yake cewa as-salatu khairun min an-nawm walaysa lahu an yaqula al-fajr aw as-subh an gane ko walaysa lahu an yaqula as-subh wa an yaqula al-fajr aw as-subh an fahimta da kyau ko wala yazalu kaga idan yazo ji a wato sayyidina bilal abin da yazo idan yazo yin wannan ba yana gaya muku cewa al-fajr ne ya kullu ko al-asuba ba sai ce ni wa qala bi asabi'ihi sai wa fa'ala kenan qala bi ma'ana fa'ala sai haka da hannayen da warfa'u ma ila fawqu wa da'a ila asfala kun gane ko sai daga hannayensa zuwa sama sannan ya sako da su kasa hatta ya kula hakaza wato har sai ya ce hakaza wato har sai ya aikata haka abin nufi har sai ya gaya muku cewa alfijir ya kullu shi ibn ummu maktur kenan shine hatta ya kula haka hatta ya fa'ala hakaza har sai ya gaya muku cewa alfijir ya kullu kamar mun je karshen babu ko na ga kamar da hadisi da ya a ƙarƙashin nan ok shi kenan babu fasilis tuhuri ko to nan za mu tsaya abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya bamu ladanta wanda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya yabe mana ina roƙon ubangiji da sunayen da kyawawa da tsohon da madaukaka Allah madaukakin sarki ya biya wa kowa bukatar da alkai muna roƙon ubangiji da sunayen da kyawawa da tsohon da madaukaka Allah ya zama da kasar da lafiya waɗanda suke neman kasar mu da matsala Allah ya mai da yaron su kansu na ko ubangiji suna ya tajawa da su gogon da ɗaukaka Allah ya gawa da su duniya da lafiya Allahumma amina fi aqalina wa aslih haymatana wa la tumurina واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع عذابك يا رب العالمين صل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ان شاء الله gobe wannan littafin zamu biya shi kuma za mu tinkara abin da wai ibadatun nabi fi ramadan ibadar annabi alaihi salatu wasalam a ramadan tunda yanzu zai sai mana bayanin azumi to kuma za mu biya annabi yake ibadar ta a ramadan shi za mu biya a majalisin mu na laraba da muke insha Allah ta'ala wannan shi ne sannan su kuma alhamis can hausawa je muka sa ru'usa Allah wanda muka ji a bara a majalisin mu na cikin gandu to shi kuma shi kuma hausa wannan karan shi za mu biya insha Allah ta'ala akwai wani littafi da na so mu biya da injiniya ya turo mu shi to ba ya rubuta kofar sa ba to amma tun da ya samu ba wannan za mu biya gaskiya ba shi da yawa gobe shi zai ba mu damar mu ga dama yawanci mun faɗa sati biyu muke a shaba yawanci mu dakata da karatu amma dai wannan za mu duba mu ga iya inda za mu fi wannan ga Allah mun ga za mu kammala shi gobe sai mu faɗi ne za mu yi wani zafin kuma ba mu kammala ba to sai mu fara tafi ne tafi ne zuwa subhanak allahumma wa bihamdik shalla la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum